مقبلا وحسن مآب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل لما سابا يو 20 da shidda ga watan ramadana wadda mafi jinja zata mu shi da daren lailatul qadr hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo zade da 17 ga watan 4 2033 Gregorian calendar za mu ci gaba insha Allah ta'ala da karatunmu na alkur'ani da tsarki a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci wannan nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul ra'd kuma yau insha Allah za mu tashi aya ta 29 a bayan da Allah madaukakin sarki ya kawo mana wata kisa kisar abubuwan da wata kisa suke kai mutane zuwa ga samun rahamar Allah madaukakin sarki sannan sai siffata mummune da cewa su ne wa'anda wato suka imani da Allah kuma zuciyarsu tana su da ambatan Allah madaukakin sarki to sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnul ma'ab wa'anda duk suka yi imani kare akan wancan kenan sannan suka yi ayyuka na gari in an ce as-salihat shine aiki mai kyau sawa'un aikin ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi lahira ko menene mutum ya zama yayi mai kyau tsakaninsa da Allah a ko menene rayuwa za ta tafi madama za a yi mummuna ko marar kyau ko abin da bai dace ba a addini ko a duniya to za ka ga wata kenan hasara ta shiga ciki don haka Allah maɗauki sarki ya ba mu a dunkule cewa wayanda suka yi imani suka yi aiki na gari ayyuka wanda suke masu kyau kenan irin wanda shari'a za ta iya karɓarsu ba irin wanda ransu yake so ba domin wani lokacin mutane sun suke gida a kansu ayyuka ko su ja su jajirce sai dole sai Allah ya karɓa na ko ba Allah ne sa su wannan aikin ba waɗannan mutane duba lahu Allah madaukakin sarki ce duba ta tabbata a gare su duba daga kalmar tayyib ne yana ce tayyib abu mai kyau kenan an ba da wannan kalma a dunkule wasu suna fasara da duba da wato kenan abubuwa da yawa wasu a fasara shi da aljanna ya ce duba lamun to aljanna ta fita gare su ko kuma a'a wata bishiya ce kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi wani balaraba kawai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ambata masa aljanna da duk abin da suke ciki akwai tauki akwai kausara akwai kaza akwai kaza daga ciki sai yace masa fiha fakihatu a cikin sa akwai kayan marmari a ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fiha fakihatu a ciki akwai kayan marmari a aljanna sai yace masa na'am shajaratu tud'a duba akwai wata bishiya da ake kiranta wato kenan duba to a dunkule sai an ce duba kamar yadda wasu malaman tausayi suka dukkule shi ne duk wani abu mai kyau idan kai mai kyau a duniya to mai kyau da za ka gani cikinsa tun a duniya idan kai mai kyau a aikin allahira to mai kyau da za ka ga sakamakonsa a can allahira ne don haka wanda suka yi imani da amma sannan ayyukansu a kome ne na duniyarsu ya zama mai kyau ne to result automatically zai zama mai kyau sawa'u a makaranta ne sawa'u a ofis ne sawa'u a kasuwa ne sawa'u a gona ne sawa'un a harkar siyasa ne a harkar mu'amala ne duk lokacin da mutum ya abu mai kyau haka yake ta gina shi haka ke zai automatically sakamakon karshen ta yadda zai zama wata gina abu ne mai kyau don haka alzina aminu abu sadati duba duk wanda ya aiki kuma ya aiki aiki mai kyau to duba ta tabbata gari shi ne ake kyawun al'ama al'aƙiba a tsayi ba aljaza a tsayi alhusun a tsayi haka kuma ya shafi ranar lahira shi ba domin kamar yadda ake samun alhus a cikin aikin duniya haka ake samun cikin aikin lahira da haka shi yasa malamai wasu suka jajirce mana cewa mu yi haƙuri ko da aikin mu dan kaɗan ne mu yi aikin da shari'a ta ce mu yi abu da ke muna da tabbas cewa haka Allah ya ce a yi shi ko haka manzon Allah sun sun mace domin wannan shi ne aiki mai kyau kuma tabbas wannan ko da kaɗan ne to zai ba mu kuma natija mai kyau ranar lahira abdullahi dan mas'ud Allah ko wakil sarki yake yadda da shi yake cewa yake cewa qalilun min al-ittiba'i khairun min al-ijtihadi fi bid'ati kai aiki dan kadan wato kidan cikin abin da ya shafi shari'a mai aiki mai kyau na shari'a wanda shari'a ta ya fi kai ta dagewa kai ta dagewa kai ta ayyuka amma wannan aikin da kake a kan sa bid'a ne kai aiki wata kina akan sunna guda ɗaya, domin shi ne da za ka kyakkyawa sakamakon ranar lahira kai aiki mai kyau wanda yake sunna ce hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar haka na shari'a ta tabbatar da shi haka qur'ani ya tabbatar da shi kai aiki akan wannan ya fi kaje kai ta kokarin wasu ibadun da ku da mutanen ku da kuka ke biyu wannan aikin kuka ce ibada komin yawan sa kuma don ba lallai ne ya zama sakamakon da zama duba ba to kaga anan Allah madaukakin sarki ce duba da hun sannan sai ce wa husnul ma'ab da kuma wato kenan kyakkyawar makoma kyakkyawar makoma aikin sa yayi kyau result din sa bai ya zama mai kyau automatically makoma za ta zama mai kyau za ta zama mai kyau haka ya kamata misali mutum ya shiga makarantar boko ya je sai ya yi karatu tsakanin sa ya samu zai samu kyakkyawar sa idan ya samu kyakkyawar sa kuma to abin da zai biyo ba kyakkyawar sa zai zama abin mai kyau haka ma aikin lahira idan mutum ya aiki mai kyau to zai samu sakamako mai kyau ranar lahira domin aka ce ranar lahira za a ba mutane da tattafin su da sakamako ko dai a hannun dama ko a hannun hagu to kaga in aka ba shi sakamakon sa a hannunsa da dama automatically result ya yi kyau don haka zai rika alfahari da shi zai rika cewa hawa mun karo kitabiya inni zanin tani walakin hisabiya ko jama'a ga littafi na karanta ga certificate ina a karanta kuma na tabbatar da hadisa kuma gobe kyau a wurin Allah wanda ke sarki Allah ce fa wa fi ishtirabiya fi jannatin abiya zai zama zai zama a cikin rayuwa wadda take mai kyau a cikin aljanna wadda take madaukakiya ko ya aiki mai kyau ya samu result mai kyau don haka zai samu sakamako mai kyau bayan result to haka nan haka kuma aiki mummuna in an yi shi to ba za a samu kyakkyawar result ba za a samu f9 ko za a samu f9 to kuma kaga abinda zai biyo bayan mummunan sakamako da aka kace wa amma mun tuje kitabun wara a zahari wa sawfa yadu usura in aka ba mutum littafin sa da bayan bayan sa ma'ana a dauki hannunsa na hagu a buga a kirjin sa ya budo ta baya sannan a bashi result din a haka to fa sawfa yadu usura da sannan zaka ji na cewa wa sukura wa sukura wayo Allah halakata wayo Allah ta halakata shi zala ce fa sofa ya da usuran da sanin zai sanin kira halaka yanzu yaro an tura shi makaranta ya je digiri ya je bai ya bada lokaci ya bada lokaci ya ya bada dukiya ya bada komai da komai karshe bai sami mutum mai kyau ba ko kuma makaranta ta kore shi yace ya halaka sa kuma bai zai biyo bayan natija ya fita sai babu result to kaga wato kidan ba zai samu abin da ake kira husnul ma'abba amma wancan zai samu abin da ake kira bayan ya samu nusar da kyau zai samu husnul ma'ab shi ne wato kidan kyakkyawan makomar makomar da za ta zama mai kyau mu jama'a كذلك أرسلنا إليك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab كذلك أرسلناك في أمة قد كلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Allah madaukakin sarki ce ka zalika kaman hakan nan kaman hakan nan arsalnaka muka aike ka ai ma'ana da mun aiki wasu annabawa zuwa ga salihu an aiki nuhu zuwa ga mutanensa an aiki eh, salihu da ibrahim hud da lut da sauransu duka annabawa daban-daban daban-daban to kamar yadda muka aiki wa'ancan zuwa ga al'ummominsu al'ummomi wato kenan daban-daban da kuma sako guda ɗaya shi ne sakon tauhidi da kaɗai ta Allah malaukakin sarki to kama haka kai ma muhammadu arsalna ka muka aiko ka bi ummatin kada ka min qabli umam cikin al'ummar da kafin wannan al'umma ta zo sabu wanda sun riga sun gabace ta adawa sun gabace ta samudawa sun gabace ta kawo tukwai sun gabace ta ashabul rasis kuruna bai da zalika kasai duka sun gabace su to da ka yanzu kenan abin da ake fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne faro ba a cikin al'ummai ba kuma sai zama su ne wata kenan kawo ba amma me yasa muka aiko ka zuwa gare su da ta dula alaihim alladhi afaina ilayka don ka karanta musu abin da muka yi maka wahayi wato kenan zuwa gare ka me aka masa wahayi alqur'ani to mun karanta mun saukar maka da alqur'ani mun maka wahayin sa to ka je ka karanta musu kamar yadda muka aka annaba su je su karanta ma mutane abin da muka ba su wato kenan na littafi to yanzu kenan kamar ana sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakuri kafin sa kuma haka ta faru kuma annaba da aka aike su babu wanda ya taro kai ce ni ba zan ce ni ba kuma babu wanda ya je sha da dadi kowa in ya je ba ta da dadi hakan nan za a je da karshen su wani suka samu dadin wai su kuma haka suka kare wata gida sai ji dadin su same shi wata gida a gidan lahira to kamar haka kai ma muka aike ka zuwa ga abin amma abin mamaki shine ko mai kuma da rahman sai gashi sun zo suna kafirce ma Allah madaukaki sarki mai rahama su al'ummar taka suna kafircewa Allah madaukaki sarki mai rahama Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan aya ta sauka lokacin da aka ci ake cewa wa zakila la musjidu lir rahmani qalu wa rahman dan a ce musu kuyi sujada Allah mai rahama sai ce afta wai kuma da wannan Allah mai rahama annabi sujada jama'a amruna yanzu haka kawai don kuce mana misanja a wani sai masa sujada haka kawai wannan sai ƙara kore su daga barin littafin Allah madaukakin sarki sai da kore su a wasu malaman tafsirin suka ce wannan aya ta sauka tana da munasaba da sulhul hudaybiya abin da ya faru a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar makka a dole ya dawo madina mutanen makka bai tsale shi ba rikici yau gobe daban na jibi daban na yau daban na gobe daban na jibi daban har aka so aka yi yakin bada bayan shekara daya da hijirarsa an farkon shekara ta biyu abu bai canja ba farkon shekara ta uku aka yi yakin hudu abu bai canja ba aka so aka yi yakin wato kiran gwalalo abu bai canja ba allah madaukakin sarki sai ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su shiga makkan ma dai ba masala a mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haka sai ta rasa Allah sai ce to wallahi na yi mafarki mun shiga cikin makka kuma lafiya lafiya a ta to sai mu shirya mu tafi to sai mu shirya amma kuma yanzu za mu je da sunan umra don haka ba za mu je da takwabi ba ba za mu je da mashi ba ba mu je da kibiya ba za mu tafi kawai salin adin ne kawai dan abin da za mu rike da kayan fada ne wanda za mu kare kanmu a wasu abubuwa ba don haka da ne ibada za mu je suka shirya suka tafi sahabbai hankalinsu a kunce yau za su shiga maka a lokacin da za ta bayanin sarasa ya ce na yi alkawari tsakanina da allah duk abinda mutanen maka suka tambaye ni in dai na mutunta ɗakin ka ne wallahi zan an samu su na tsawon ba shirka ba ne ba sabon allah ba ne to sun tafo sai mutanen maka sai suka fito suka ji ga muhammadu muhammadu wallahi wa ashabu haka suka ce muhammadu wallahi wa ashabu mun rantsa da Allah ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma za a kai shiri yaki akan mu za a yi yaƙi suka ce mun ba wani ki muka zo ba za mu shiga ne mai umra suka ce ai to ba ku nemi izinin ku ba aka yi ta rikici aka yi ta rikici aka yi ta rikici har aka zo aka ce to za a yi yarjejeniya ba za ku shiga makan ba yau sai baɗi ku dawo don haka ce za a rubuta sulhu duk da sahabbai ransu baya son a rubuta sulhu amma annabi sallallahu alaihi ya hakura saboda baya son abin da zai kawo rikicin da za a zuba da jina da kinkawa ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan to yardan da yayi za a rubuta yarjejeniya yarjejeniya za a rubuta ta mai rubutun sa sayyidina ali ibn abi talib su kuma wakilin mutanen makka suhail bin amr saboda haka sai ce to annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya rubuta ya rubuta ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a ma na arifu rahmanan illa sahibul yamam mu ba mu san wani rahman ba sai dai kawai rahman na yamam wannan kuma rahman na yamam mu san da mutlaka sa tsara kuma ba wani rahman din nan kawai sai dai a rubuta bismillahir rahmanir domin a jahiliya an su a fara abu su karin da bismika Allahumma tsara ka sai dai a rubuta haka amma ba wani abu rahman din nan don dama tun daga ran da muka ji mamar yana cewa ar-rahman muka ce to shi ma yanzu ya fada cikin tarkon da muka fada ya ce muna bauta kuma ka biyu yana ce a mota Allah a mota Allah yanzu yanzu yana cewa rahman kuwa da haka Allah ce masa kulli billahi audu rahman ayyan ma tadu fa da asma'u husna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai na ali ya rubuta ya rubuta haza ma salaha bihi muhammadu rasulullahi quraishan wannan condition da zamu jero yanzu sune abinda muhammadu manzon Allah ya ziyarcejeniya tsakanin sa shi da mutanen makka daga jin haka suhaib bin amr sai ya zabara sai ya ce ai da mun san da mun yi da kai manzon Allah ne kuma ku zama kai da nazarin na kai da mun zalunce ka sun mu bai da kai manzon Allah ba ka rubuta hada ma salaha bihi Muhammad bin Abdullah Quraish wannan shi na abu Muhammad dan Abdullah ya yi musulhu da shi tsakanin su da condition sun tsakanin su shi da mutanen Qurayshawa sai ya ce a rubuta haka sayyidina Ali sai ya tirs sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa taqabbalha waqt satalqa mislaha wa taqabbal yace ka karba a haka din ba dadi kuma ka rubuta kuma zaka hadu da misalin wannan kuma to shi ma din ba dadin ka karba ake fada masa zaka sai na rasul ali sai rubuta hada masa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam quraishan aka rubuta wata kina sunan quraish to annan din da suka ce mu ba mu san wani rahman ba in ba rahmanin yamama shi ne musallar majalkar dami to shi ne dalilin saukar wannan ayar wahum ya kuma bin rahama sun so suna kafin ce ma allah ar-rahman sun ce ba su san wani allah ar-rahman ba su ar-rahman ɗinsu da suka sani musallar majalkar dami shi ne wannan don haka hakan haka aka mutu wannan sulhu a dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta haka sai zama a shekara daya ya zama ya jawo advantage wa musulmi da suka shi suka yada musulunci kuma maka ta kuma sarara to wannan kenan sannan shi kuma aliyu bin abi talib radiyallahu anhu inda ya hada da wannan da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba a haka ka rubuta kuma zaka sake hamza da wani abu kamar wannan to shi ma ka karbe shi a haka abada ne kenan ko yawwa to lokacin da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya sai na Abubakar ya duniya sai na Umar ya duniya sai na Usman ya duniya sai aka zaka samu rikici tsakanin sa da Muawiya bin Abi Sufyan akan abin sai aka ji ana yaki to aka ji ana yakin yakin da aka yi na yakin mai ake cewa yakin Siffin yakin Siffin ana cikin yaki su mutanen Sham ko mutanen siriya kenan su ne mutanen mu'awiyar kimin abi sufiya an gama gamsar da su cewa abinda sayidina ali yayi bai dace ba saboda an kashe khalifa sayidina usman bai dauki mataki ba akan haka suka fito yaki su kuma mutanen iraki su ne mutanen sayidina ali an gama gamsar da su cewa mu'awiyar kimin abi sufiya dan tawaye da dole khalifa ya zama guda daya to haka akan haka suka fito yaki to an zo ana cikin yaki ana cikin yaki ana cikin yaki sai aka kashe abin nan wannan sahabi amma ɗan yasir sai aka kashe ammar dan yasir kuma a lokacin da ake tonon yakin gwalalo a madina da kafirai suka yi ca suka rufe koren gayya suka zo suka kewaye madina yau sai sun tashi ta ina ana yakin gwalalo ana tonon wannan gwalalo amma ya ɗebo ya tona ƙasa ya ɗebo a kansa zai je ya zubar duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ya ammar sataktuluka alfi'a albagiya yace miskin da kai ammar jama'a guda biyu za su yaki jama'ar da ta yi zalunci ba ita ce take kan daidai ba to su za su kashe sai fada masa haka to zana cikin yaki an kashe ammar su a cikin yakin makarshe sai na alina bangaren sayyidina ammar yana bangaren sayyidina ali bin abi talib da aka wata madakari mutanen bangaren muhammad sa su kashe shi sarrafa sai labari sai yawa su cewa an kashe ammar kuma ga mutanen da suka kashe shi don haka yanzu sai mutane sun ce a to amma annabi sa sa ce satattilu ba alfi a albaqiya to haka sai suka dinga da kamfin daga nan suna dawowa ne yanzu sun gano ina da fi'a albaqiya nan ne to haka sai suka dinga da kamfin malama sai amru bin al-as ya samu kawai ce to ga ba abin da yake faruwa sai ce musu kaje ka shayar da a cikin mutane cewa wanda suka jawo amma suka kawo shi gurin yaki su suka kashe shi a ba su yana zama su a gida ba suka kawo shi gurin yaki aka kashe shi ba suka kashe shi don haka sai aka fara yada wannan wannan matsala ta sake gudanar zuwa gurin sayyidina ali sai ce a gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko hamza an kawo shi gurin yaki amma mutanen kuma suka sun kashe shi yanzu mutanen maka ne ko kuma annabi ne ya kashe shi inda kai ka kawo mutum filin yaƙi ka kashe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi kashe hamza idan ko ba haka bane to yanzu mu ma ba mu muka kashe ammar bin yasir dan mun kawo shi filin yaƙi to saboda haka sai abin ya sake dawo da sai da sake samun wata dabara kuma da za a yi sulhu a tsakani to wannan sulhun da za a yi tsakanin mu'awiyah bin abi sufyan radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhu shine wato kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa takabbal ka karbi wannan din ma bashi da dadi amma in sulhu da daina yake tsakanin musulmi da musulmi shi yafi don haka sai na alisi ya tuno da wannan magana don haka lokacin da su su amru bin al-as suka zo suka yi masa ta yin sulhu yanzu yana da zabi bai da zabi to shine wato kiran sai ya karba wannan shine ya jawo akan kissar watakinan wancan da suka ce ba su san rahman ba sai rahman na yamama Allah maraukun sarki ke cewa gashi mun aiko musu da manzo kamar da muka aika a cikin al'umma da suka zo kafinka amma abin mamaki shi ne wa hum ya kuru na bi rahman sai gashi suna kafirce ma Allah madaukakin sarki a rahman suna cewa zuwa su wani rahman ko yau kullum ka gaya musu ya muhammad shi rahman din da kuka ce ba ku san shi ba huwa rabbi shi ne shi ne ubangiji na ni shi ne ubangiji na akwai malaman balaga suka ce dangantaka tsakanin rahamanu da rabbi in an ce arrahaman bai ake nufi eh wanda rahama su tawo ya roce komai ko rahamaniya har ta fi rahimiya ko tun da rahimiya a mummine ne kawai amma rahamaniya ta shafi musulmi da abin nan ko yawwa arrahamanu bai wasa umumin ce ga dan uwa rahim ya keɓe wasa baya ba mu jusawa don haka kaga shi ne mai nunar mutane mai kula da su to rabbo shi ma haka kowa rabbi in an ce mai renonka ko ai allah wadda sarki ne mai renon mutane don haka ce ka gaya musu ciwon rabbi wannan arrahama din ni muhammadu wato kidan shi ne ubangiji shi ne ubangiji na shi ne mai kula da ni kiyaye ni a cikin komai da komai la ilaha illa hu babu wani abin bauta da cancanta sai shi duk wani abin da ake bauta masa ko ba bayan Allah to bai cancanci a bauta masa amma Allah shi ya cancanta don haka alaihi tawakkaltu a gare shi ne ni nake dogaro a gare shi ne nake dogaro amma me yasa bice tawakkaltu alaihi ba me yasa in yace tawakkaltu alaihi yayi daidai ko bai ba yayi daidai amma ta alaihi tawakkaltu yayi daidai ko bai daidai ba amma me yasa aka kawo wanda saboda wannan ya fi kariyar weight don a cikin sa ne kasoro yake ko an kace tawakkaltu alaihi na dogara a gare shi akwai yiwuwar ka dogara a wani wani haka ne yawwa amma in kace alaihi tawakkaltu dogare shi shi shi kadai ne na dogara shi yasa muke cewa iyyaka na abudu ba mu ce na abudu iyyaka ba in muka ce na abudu iyyaka muna bauta maka zai yi muna bauta ma wani amma muka ce iyyaka na abudu kai kai kadai ne muke bautawa don haka ce alaihi tawakkaltu ko mun ta bada tarihin malaman na hawo yawa wajen ta yace mata ohoi buki sai ta bata rai an kare ta ta dukun zama ta yawa da shi ta tafi kice ya bi ta kice ta bar Allah ta tafi ki ohoi buki ina son ki kuma kina abin ta ce ai ba ni ne kare kake so ba sai ta masa da irabi ohoi bu fi'lu wa fa'il ko kaza kaza kaza har ta zo kan abin nan sai ta ce yace to me zan ce ita ce kace kace iyyaki uhibbu shi ko bai fahimta kan ba iyaki in ka ce iyaki uhibbu kenan ni ni kare kake so baka son wata amma ka zo kana cewa uhibbu ki ai to ina to uhibbu gairi bayan kana sanar wa kana son wata kuma bayan idan ta dinga da musu har yace iyaki wal alik eh eh iyaki wal alik abu ya bace ala wannan ke kenan to kage da tsara kace shi shi kadai ne da dogara da shi wallahi ma'a sannan kuma kuma kuma su a gare shi ma'ana gare shi zan kuma ranar lahira bayan wata kenan duniya ta gare ta wuce ma ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا كارعة نو تحل قريبا من ديرهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يكلف الميعاد الله مرحبا كذلك ولو أن قرآنا da a ce wannan alkur'ani din da muke karantawa suyirar bihir jibal za a tafi da wato kiran duwatsun da su a ɗin duwatsun duwatsar da su gefe aukudat bihir abdu ko a yanke wato kiran ƙasa wato kiran da shi aukun lima bikin mauta ko kuma wato kiran a yi amfani da alkur'ani a yi magana da mamaci ko abubuwa guda uku ne da a ce alkur'anin za a yi amfani shi a ɗebe duwa su a kai su gefe ko kuma a taku da garuruwa su zo kusa da kusa ko kuma a yi amfani da alkur'ani kuma mace ya magana yanzu a nan akwai lau a farko lau kuma kalma ce da take tana bukatar jawab inda ka zo ka sai kai shiru ɗaya na baka shi ne jawabi ko shi ne jawabi inda ka so ka dana baka to amma idan wato kidan mai magana kowane sauraron magana yana sane to daga cikin balaga shine a kawowa jawabi na lauɗin sai ya zama ya amfani da hikimarsa da ilimin sai banci menene sakamakon wato kidan lauɗin a nan mutanen maka suka ce wato kidan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu daga cikin mutanen makka sai suka kira shi suka ce masa zo muhammadu musamman aikawa gidansa suka yi ya zo shi da ya zo ya zauna sai suka ce masa menene sakamakonmu idan mun musulunta ita a tabin da yake kan musulmi wanda shi da yake a kan sai ce za a faranta maka rai idan mun musulunta to in kana son musulunta ga sharadi guda daya kaga makkan nan gari ne da ke cike da duwatsu ke waye da duwatsu duwatsu sun takura mana yanzu ka yi amfani da alkur'ani ka ebe duwatsun makkan nan ka su wuri ka su barbuka ta zama fili sai mu zama mun samu gurin gini mun samu gurin shuka mun samu gurin kome da kome sai suka ce kamar yadda muhammadu kake riyawa wai annabi dauda ya ɗebi duwatsu ko Allah wadda kuma take jimele a kan annabi dauda eh wasakara wasakara ma an dauda aljibala mun kore wa annabi dauda dutse da bisa yadda ya gada ma da su kuma ma daudu bi za a bika ahwana alayka min Allah in yadda kake biya wa gaskiya ne dauda din baka fi shi wadatattu a gurin Allah ba ma'ana dauda bai fi ka daraja ba akan da tsarin ka inda muke fahimta annabi dauda bai fi ka daraja a gurin Allah ba idan Allah zai ba annabi dauda dama ya ɗebi duwatsu ya abin da ya gano su to kai ma ya baka dama ka ɗebe duwatsu wanka akwai sauran wuri a zuwa a bar mana filin maka mu samu gurin noma mu samu gurin gini kaji ɗaya ce na ji ɗaya na biyu sai suka ce wato kenan a yanke garuruwa tsakaninmu da guri kaza da guri kaza ya zama wato kenan ba nisa ƙauyuka mutu su zawa kusa-kusa kusa kafirai suna irin wannan da lokacin abin suka ce suka ce suka ce mai nadai mutanen sabai suka ce rabbana ba'id baina asfarina ko Allah garuruwan sun yi kusa da kusa Allah ka nisanta mu ka nisanta mu ka nisanta mu haba da ka fara tafiya nan nan ka samu daga cikin nan da ka fita nan ka samu dinkiri daga dinkiri ka samu ba daga ban ka samu mai duri daga nan ka samu haba gari kusa kusa a nisanta yanda za mu abin nan Allah bada wata sarki ne ta sai an samu su sai zama kabila wasu ta yi yama wasu ta yi sham wasu ta yi kaza wasu ma daga cikin kabilan suka zo har garin madina suka zauna suka tarwa zai gaba ɗaya to su kuma suka ce wai a kawo wasu kusa kusa garuruwan su haka suka to kai amfani da wato kenan qur'aninka ka kawo mana wato kenan abina ai a cikin riyawar da ka ce Sulaiman Allah ya kore masa wato kenan iska ko guduwa ha shaharun warawa ha shaharun ko duk inda ta yake fage da ta sake za ta tafiyar wata guda haka to mu ma ka ɗebe mu yanzu ka kai mu mu siriya mu je mu kasuwanci mu mu dawo kafin mu karba mu dawo gida kai amma da alƙur'ani ka domin sulaiman bai fi ka daraja a gurin allah ba kamar yadda kake riyawa ko kuma ka tada kakanka husayu bin kilabi sai suka ce kakanka saboda su karar karfafa magana ko kuma ka tada wani daga cikin mamatan daga cikin abu ya zo mu tambaye shi cewa abinda muhammad ya zo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne domin a cikin riyawarka ka ce mana isa ya magana da mutum ya yi magana da rayayya ta da rayayya ko kuma isa bai fika wato ke dan daraja a wurin allah ba kamar yadda muka shi kana faɗa don haka ka yi amfani da ƙur'aninka ka tayar mana da wato kenan mamaci mai shi ne ma'ana wadon allah ƙul'anin tsirar bihin jibal an kuti an bihin ardu an kulle ma bihin mauta ko kuma wata kina a yi magana da mamaci a tada mamaci ya yi magana wani abubuwa uku muke so ka yi mana muhammadu in dai kai annabi gaskiya ne in dai ka yi haka sai aka shi ko allah barkatu ce to ko da mun yi musu hakan sai ya shi ma'ana shi ne lama amanu shi ne jawabin da ba za su yi imani ba domin duk al'ummomin da suke neman a ba su mujiza to in an kawo mujizar ba sa imani da ita ma amanat qabla ko min qaryatin illa kawai ana fa'i a eh a halaknaha ma amanat qabla min qaryatin ahlaknaha ahwa yu'minuna ba wani garin da suka nemi mujiza muka ba su wannan ma'ujizar kuma suka yi imani to yanzu da za su yi imanin ne ai ta aminci ne kawai ko yanzu ba ka mutum ya zanna ya share wannan abu yau da Allah zai kawo su garin maka za su ga duk wani abubuwan sun faru zan za ka mutum daga maka ya tashi ya tafi shan ya je amerika ma ya ci nike dawo a nan ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da mace ce kafin su jiya mun yi bayani cewa akuyar da aka yanka ta aka dafa aka dafa ma naman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi ko sannan da za su je muka gani jabal umar wanda ke tsakanin harami da wacce abuwar jarwar ne ko ina ne an tada shi yanzu kwata kwata yanzu ne fili da duk abubuwa ya ya zama imarat ya zama wata gidan gidan duk kuma albarkar alqur'ani ne makka duk abin da suke nema a makka yanzu ya faru da ita to amma da an fitar a wancan lokacin masu ba za su imani shi kuma qur'ani damuwansa wato kinan ya kawo ba lalle irin mu'jiza da suke bukata ta shaka ta fita yanzu yanzu ba a kawo mu'jiza wanda za ta zama istibraran har duniya ta dade mu'jiza tana nan a mu'jiza ta dai haka shi yasa aka bashi alqur'ani aka bashi alqur'ani dan haka alqur'ani har yanzu yana nan a matsayinsa na mu'jiza har yanzu ba a taba ganowa wani abin da alkur'ani ba da kariya bane ko science bai taba karo da alkur'ani sai dai idan ba a fahimci ayar ba ko kuma kadiyar ba ta tabbata science a science din ma tabbatacciya bace kamar yadda Dr. Zagalul Annajari yake faɗi mun gane wannan to saboda haka Allah ba yake in ma mun musu hakan wato kina ba za su imani ba bal bari ka ji wata magana ba lillahi al'amur jami'a al'amari guna Allah ne a hannunsa Allah baya tunzula da tunzular wani don yanzu sun damu cewa wai a bada mu'jiza kaza a bada mu'jiza kaza ba shine zai tigar din Allah ya kawo mu'jiza a sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama domin baya kawo aya ko mu'jiza sai a gurbin da tafi dacewa wato kina haka na Allah ya kawo saboda haka kace afalan ya asal ladina amanu ko yayi azumi ma'ana ya alama na gurin ai ma'ana afala ya alama ladina amanu shi wanda suka imani su wasu san cewa Allah ya sha Allah da hadin nasa jami'a da Allah madaukakin sarki ya ga dama da duk duniyar nan ba kafiri duk kowa sai zama shi dai inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya haka sai mai da mutane kawai mai mekanika kowa ya zo da imaninsa kuma haka zai rayu haka zai tafi amma Allah madaukakin sarki ba haka yake so ba ya so ya bada wa ɗan adam cikakkiyar hurriya da zaɓi saboda ya yi gidan wuta ya yi gidan aljanna ba tare da ya shafi wacce ɗan adam ba kuma ya alkawarin zai cika wannan a alkur'anance ya yi alkawarin zai cika wannan a hadisance don haka aka ba ɗan adam zaɓi in na haɗe na musamila in ma sha kirwa in maka kuwa wahale na hu an najidai mun nuna masa hanyoyi guda biyu ga hanyar wuta ga hanyar aljanna mun nuna masa hanyoyi in ga dama ya zama ya shukura ya bi hanyar allah in ya gada ma mai zama mai mutunci bi hanyar wata gidan shiga wuta saboda Allah madaukakin sarki shiriya a hannunsa take kenan ko kamar yadda ya faɗa cikin hadisin kudusi ya ko ƴaƴan adam kullu kullana illa man hadaitu dukkan bukatattu ne sai wanda na shirya da shi don haka wasu ta hafi ku nemi shiriya a gare ni an halittun Allah ka shirya da mu amma abin mamaki shine wala ya zalu ladina kafaru tusibuhum bima sanu qari'atu ai wallahi makwankashiya kare a turmakon kashiya ba za ta gushe ba tana fadawa kan kafirai ba za su yi imani ba iya duba za mu daina mun jefa musu makon kashiya wato kenan ba kawai makon kashiya za ta dinga gwagwasan su wannan kare a tunin malamai sun yi bayani dama suka ce musiba ne za ta rika zuwa tana samun su suka ce a'a za a je a rika yakan su ana kashe su jifa jifa sai a jari dulla da yawa daga cikin su wato kenan lahira kawai na fi yakin madar kawai na fi yakin hor da sauran wato kenan yayi ya kuka da sauransu kamar yadda aka je aka yi hudna a da'ifa aka kewaye ta wajen sama da sati guda ba shiga ba fita kamar yadda aka je aka wullar da mutanen hunain da sauransu jifa jifa kafirai kamar yadda aka zo aka yi aka ci maka da yaki to duk inda kafiri yake sai aka nuna masa gaskiya sai yaki to masifa za ta rika samun sa jifa jifa yau ta fada a nan gobe ta fada ta yau ta fada ta gobe ta fada ta hakan nan wata kenan za ta rinka samun su amma me yasa haka zai same su bi ma sanar saboda abin da suka aikata ai su suka jawo ko domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka baya zalunta bayi ko me ka gani ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da kaga ya same ka na alkhairi Allah ne kawo ka amma bayan kaga matsala da wallahi ka jawo ta kai ne ka san ka abin nan auta hullu qariban min dari ko kuma in kari'a ba ta zo a kansu ta kuma ta same su ba kamar yadda ƙari'a ta samu a wancan abin wani muka karanta shi a bayani wanda zo sai sa ya ɗauri zaro ta kwafi zai sada da misalar sulma din nan ai tsawa ta zo daga sama ta wuta gama shi da shi ko kuma ta sauka kusa da gidajensu kaga yanzu muna zannan da a cikin dambanin kewayen damba sai muka jace wani mummunan bala'i ya zo daga shi nan zai zo ya halaka damba bai iso ɗin ba amma hankalin ba zai kwanta ba ko tasirin da ya mun nasar shara amma mahu ba'ada'u ma baina kawfin wazilatin to saboda haka za ta sauko kusa da gidajensu allah maɗaukakin sarki ya ce wannan kamar za ta sauko kusa da gidajensu kamar yadda aka yi ba mutanen ɗaifa a yanzu an kewaye su da sati guda ba a shiga garin ba amma sati guda babu babu kwanciyar hankali allah maɗaukakin sarki ce haka na zai daga samun su hatta ya ce wa adalai har sai da alkawarin allah maɗaukakin sarki yaushe ne alkawarin allah wasu ka ce ranar lahira kenan ko ranar lahira Allah madaukakin sarki zai cika wuta da alkawarin mummunan su cikin su nan wadda ba mu ne ba kai su a duke nan can wasu kuma suka ce a kai yana aya nan duniya ake magana shine wato kenan cin maka da yaki ran da makka ta ci yaki ta ci aka ci makka da yaki to dandan taimakon Allah zai ya zo ya faru ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to idan taimakon Allah ya zo da fatahin makka idza jaa nasrullahi wal fath taimakon Allah ya zo aka ci makka da yaki shine fatahin makka kenan ko to daga nan kuma ra'aytu nazir bin nabiyyi lillahi afwaja zaka mutane sa ta shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a yan gari kaza ma sun zo sun kawo caffa a nan sun yan gari kaza ma sun zo sun kawo caffa haka dan aka dinga yi kuma hakan ne ya faru ran nan maka fice da yaki ran duk kafiran da suke kewaye har sai da ta kai sayyidina Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ukhrijana al yahudu wan nasara min jaziratil arab wallahi da yau na dauki azama dube yahudi ko ba nasara Allah sai na fitar da shi a cikin territory jaziratul arab sai na fitar da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan amma sai na Umar ya karasa ya karasa an fara fitar da yahudan da suke cikin garin Madina sun fita li awwal hasharin sun sun fita na biyu su suka fita na uku suka fita suka tare a Khaibar aka je Khaibar aka fansa masu suka yi gaba suka yi gaba suka yi gaba hatta nasaran Najran da sai aka fitar da su sai ya zama iyaka fadin jaziratul arab kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi duniya yan kaɗan ne suka rage wanda sai na Umar ya zo kare su koran su don haka a ta ji a wadun layi wadun layi shi ne cin makka da yaƙi da zarar makka ta zuta shi ke da duk sun zama musulmi tun da sun zama musulmi ta gaba maganin kariya wadda za ta same su inna allaha lalle allah maɗaukakin sarki la ya kula da mi'a da wallahi ba ya saba da kawai ba ya saba da kawai allah ya ce a nisa sa idza ja a rasulullahi wal fat ra'aita nas yakunu fi dinil awwata haka kuma da suka je suka ci makka da yaƙi din abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan don haka allah maɗaukakin sarki ya cika wasu alkawar su ko ya duwa adallahu alladhina amanu minkum ko wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim mu'minan cikin ku Allah ya musu alkawari sai ya zama da su sune manya a duniya kamar yadda mun na farko haka ne kuma da farko mutanen makka musulmin makka sun sha wahala da walakanci tun daga sulhul hudaybiya aka samu kwana stone domin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama authority za a zo a yi sulhu da shi shi yana authority so suna authority haka ga tun daga nan masu riga sun san cewa daukaka ta faru ko da ya isa a yi magana da shi ma wani sahabin sa ma ya isa ya za ka ce a zo yanzu mu yarjeje wallahi sai mun shiga wallahi ba za ku shiga ba wallahi sai mun shiga to a yarjejeniya to ba za ku shiga ba mana amma sai dai ba yanzu dai ba za mu kyale ku ba to shi kenan mun yarda da su taba mu yarda ba ba za su ji ko da ƙarfi kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai suka yi insistin sai a shiga da sun yi insistin kuma za a shiga amma kuma akwai hikima ta Allah wadda kuma amma tun daga da ya nuna musu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama usulci mai zaman kansa wanda kuma ba a yi shekara guda ba sai yanzu shiga cikin makka to jama'a ولقد استوزه برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أكدتهم فكيف كان إكاب Allah madaukakin sarki ce wala kana hakika ustuhdi'a bi rusulin min qablika manzannin da suka zo kafin ka an musu izgilanci nan Allah madaukakin sarki na ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ne yana nuna masa kwantar da hankali sai ya nutsu da rusu in kaga haka kuma ta faru to amma sau da abu ne daga masa hankali ne ko yawa an gaya masa bakar magana an gaya masa wani abu an masa wani wala kai shi ai masa menene bai da sauransu kamar da yana samun zani a ɗauki tumbin da kuma a tsirrai da musa a gadon bayan sai yana cikin sama kaga wani nau'i ne na walakai ko a zage shi a ɗakin ka'aba kaga wani nau'i ne wato gidan na walakaici da sauransu to hankalinsa dole zai tashi a matsayinsa na wanda aka aiko shi da gaskiya kuma ka gashi na da gaskiya ta su wani walakai tashi amma ana wadda kuma cikin su a kwantar da hankalinka ustuhzi'a bi rusulin min qablika an yi ma manzanni kafin ka wato kenan isgilanci don haka kenan kama duk da cewa tasliya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi hakuri ne amma fa hukuncin sa ja ba za sa duk kan duk wanda zai faɗi gaskiya a mutane za zai zai iya fuskantar wasu matsaloli amma kamar yadda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ya hakuri ya bi abin a hankali shi ma wato kenan hukuncin ya hukunta domin yake cewa a wancan annabawan da aka musu kafin kaɗin amlaitu lilabi da kama na saurara makafirai na zuba musu ido suka yi walakanci a annabawan nan suka yi walakanci a mutanensu amma na saurara musu zuwa wani lokaci ko za su tuba ko ba za su wato kenan tuba ba Allah barkin sarki a abin da yake hadisi cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yamliku zalim hatta idza aqadahu lam yuflik idan mutum asalimi na Allah na saurara masa jingina mai jingita sai lula shi amma faran da ya tashi kama shi to ba zai tsire ba nan ma wannan ayat ta ce fa amlaitu lil ladina ka fa amlaitu lil ladina kafaru su kafiran sai na saurara musu na dan ba su uzuri na dan ba su hanzari to haka idan kana walakanci a mutane masu yi da sakon Allah kaga babu abin da ya same ka kar kai tsammanin wato gidan ka ruwa ta sha wallahi da saurara matsala Allah ya ce naka saurara wa kafiran amma sai ta me thumma aqatuhum sannan kuma sai na kama su daga baya ko yawa summa adamu lillahi taraki sannan sai na kama su daga baya ma'ana duk basu sha ba kenan Allah barka sake sai halaka su daga baya ba kai maka na ikari to ya kake tsammanin azaba da idan ka je kai nazarin abin da faru da adawa me kake tsammani wani irin yanayi suka shiga in kai an nazarin samu dawa za ka rubuta wani irin matsala ya azabar ta kasance musu a gare su sun sun ci nasara ne a rayuwa ko ba su ci nasara ba mutanen fir'auna da Allah ta shiga masu me ya faru ya irin wannan azabar wato kenan ta kasance haka kuma duk mutumin da yake walakanta gaskiya to da ƙarshen ta zai wato kenan mutuwar kasko ne kirjinsa ne zai mutu Allah sauka.
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
Allah baraukakin sarki ce afa man ya adamu wadda kaga istifhami ne a mata ƙarfi ko afa man ya adamu kafaman huwa qa'i okay sorry afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin yanzu kana ga wanda yake shine mai tsaye akan wato kowace kowace rai ma'ana shine ya tsaya mata akan al'amarin abincinta da abinshanta da rayuwarta da komai da komai nata wanda shine takaffulin wannan abun ko shine ya zama ya sayu a kanta ala kullu nafsin bima kasabat tare da abin da take wato kenan suruta suna iskanci Allah ya ba su ruwan sha suna shirka Allah ya ba su abinci duk ya tsayu su akan wannan yana musu kana tsammanin wai dan ya gaza ne eh sannan ko bayan da haka wata alulin nan shirka sun sanya ma Allah madaukakin sarki ababan tarayya duk kuma yana tsaye a kansu ta taba ganin mushrikin da Allah ya hada shi ruwan sha ko ya hada shi abinci kai kai shirka kake ba za ka karshen ruwa ba an taba yin hakan nan ko ba za a baka sutura wadda za ka saka ka rufe al'auranka ko ba za a baka lafiya ko ba za a baka a'a duk Allah madaukakin sarki yake tsaye akan wato kinan harkar rayuwarsu gaba ɗaya kamar yadda zai akan na mu'mini amma duk da haka sai gashi sun samu Allah madaukakin sarki wato kinan ababan tarayya bayan Allah sun yi wa'insu allolin wato kinan daban kullum Allah ya tafi ya musu samu to ku gaya mana su wannan gumakan ku ambata mana sunan su mun gan cewa da gunki kaza da gunki kaza su suke hukunan sama ko su suke ba ku lafiya ku faɗi sunansu a fili in dai tsakaninku da Allah su mawakan alloli ne kuma su suke muku abu kaza da kaza ku ware da wani da wani su suke a abin nan mu halaka su ga in za ku daina samun wannan abu in dai har su suke yin a'a ko kuma dai tunabbi'unahu za ku ba wa Allah madaukakin sarki labari na bi ma la ya alamu da abin da shi Allah din bai sani ba yanzu ko ne za ku ga wa Allah cewa wa'annan alloli ne ku ne za ku ga Allah ce wani su ne suke yin kaza ku ne za ku ga Allah madaukakin sarki su ne wato kenan in an ce ilahu zulma wa qala Allah la tattakizu ilahin sunayn suka ce ilahu nur wa ilahu zulma yanzu ku gaya mana wane ne ilahu zulma wanda shi yake kawo da shi yake kawo rashin sa'a shi yake kawo musiba da bala'i wane ne ilahu nur din wanda shi yake kawo haske shi yake kawo sa'a shi yake kawo arziki shi yake kawo kaza ku ware ku nuna mana wanda shi ne mu kuma za mu samu wani su su share shi su kone shi mu ga kuma in wa'yan abubuwan za su tsaya tun da baya nan ku gaya mana samu ko kuma da za ku ba Allah barkatun sarki labari ne da abin da bai sani mafi ardi a ban kasa an bi zahirin min alƙawli ko kuma wato kenan a zahiri a baɗi ko a zahiri sai ku gaya mana in za ku iya faɗa ku faɗa in sun ce a baɗini ne abin to su yaushe suka sami ilimin baɗinin in kuma sun ce a zahiri ne to su nuna mana shi sai mu yi maganin sa ko sai mu ga me zai faru ko bayan an gama da wannan Allah ko yau ai mun ga da suke faruwa wani lokaci su ma kansa sun samu tangarda akan abin da Imrul Qais ya karya wato kenan wannan azlam din kyauran da ake duba da shi din ya maka a bakin au au a fuskan ku yace ai da ubanka aka kashe nace zan dauka maka musa Allah da ba za ka hana ni ba wato yanzu ne an kashe umma na zan je da kuma saka ce ba za ka bi na to me ya faru da Imrul Qais eh bal Allah ba da take ce kai bar wannan magana ta zo ta sabuwa tukuna zuyyina lilladina kafaru makaru wa an kawata ma kafirai makirci su ne ma'ana abinda suke a kansa sai aka gyara musu asalin shaidan ne ya gyara musu sai nuna musu wannan abu mai kyau ne duk mutumin da yake kan hanya da ba ta daidai ba kaga ya ƙi barinta a fahimtarsa ita ce mai kyau amma kawata masa ita aka yi asalinta ba mai kyau ɗin bace ba mai kyau ba ne don haka makircin da suke ma musulunci shi suka gaman abu mai kyau suke yi suna hana alaihi sallallahu alaihi suna gaman kyautatawa suke yi suna hana alkur'ani ya ci gaba suna gaman abu mai kyau suke yi saboda suna kare allolinsu suna kare al'ummarsu suna suna zakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da masifa ya raba miji da mata ya raba ɗa da iyaye ya raba dangi da dangi ya raba aboki da aboki ai wannan masifa ya kawo yanzu abin da suke fahimta kenan ban san kuma haske ya kawo musu tafita wato kenan daga cikin duhu da kuma kafirci ba saboda haka yanzu kafirai abin da suke mummuna shi ne aka sawwala musu ci sai su gube shi mai kyau kaga kenan kwakwalwa ta riga ta zube kenan ko wasu du sai aka kange su wato kenan adin sabili ga wannan hanyar Allah sai ba su gane hanyar Allah sai dama in ka kauce ayo mai ta'alimin wata alimcin kullum man aqta tariqa dalla duk wanda ya kauce hanya ya bata nan ne hanyar zuwa Kano eh sai kai haka a ka bata ka kusure akan hanya don haka ba za ka yi ba wala yanalul maqsuda jalla aw qalla babu yanda za a iya cimma burinsa ko da burin dan kaɗan da kuma burin babba ne saboda ya riga ya bar ta hanya to su ɗin su du'an sabi an kange su in kamar da shi gina ilil wajen kuma ko kuma kamar da arama ya tarta saddu'an sabi sun so suna hana mutane hanyar Allah domin za su kawo mummunan abu su ce mutane shi ne abu mai kyau kaga duk wanda ya bi su sun hana shi bin hanya mai kyau da shi ne wata kinan hanyar Allah ne saboda haka al'amarin sai zama wata kinan akasin yadda ya kamata a ce ya kasance kuma yi dalilin da duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi kamar yadda shari'a a hannun Allah take ta bukarwa a hannun ubangiji Allah wadda sarki take to duk wanda Allah wadda sarki ya tabukar da shi ba ma lahu min hadi wallahi ba wanda zai shirye da shi ba wanda zai shirye da shi Allah wadda sarki karka tabukar da mu masha Allah lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq وما لهم من الله من واق الله مدوكي sarki ce lahum azabun fi hayati dunya ko fi hayati dunya azaba ta haddasu ta ta tabbata gare su ana rayuwar duniya yanzu ku ba ni labari duk mutanen da suka gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka auna rayuwar su ɗaya bayan ɗaya kullum a cikin mushkila take ba su taɓa samun kwanciyar hankali ba tun daga ran da suka yi gaskiya a nan gidan duniya ɗaya don haka Allah wadda kuma ya sa shi a cikin kalabi ya sa shi a cikin damuwa ya sa shi a cikin kwanciyar rashin kwanciyar hankali duk wanda yake yaƙi da musulunci na ranta da Allah ba zai samu kwanciyar hankali a rayuwar duniya ba sawa'un musulmi sun taɓa shi ko bai taɓa shi ba sawa'un ya fi ƙarfin su ya danne su ko bai fi ƙarfin su ya danne su ba in dai bayan kafircin sa yace kuma zai yaƙi da addinin musulunci wala shi da kwanciyar hankali sun a cikin abin Allah ba da ke cewa lahum azabun ko suna da azaba wato kenan a wannan rayuwar duniya ne ma'ana Allah ba zai basu kunci hankali ba wala azabul akhirah amma azabar da za su haɗu da ita a gidan lahira a shakku ita tafi wato kenan tsanani ita tafi tsanani domin tun daga kabari za su fara fuskantar azaba haka a filin tashi alkiyama za su ta azaba haka kuma ranar lahira wato kenan in sun shiga wata za su samu za su haɗu da wannan azaba wa ma lahum min waqin ba su da wani mai ba su kariya min Allah ga barin Allah in Allah wanda kuke sarki ya ce ai haka da su ba wanda ya zo da ce a ubangiji ba haka ya kamata a yi musu ai hakuri ko kuma ni zan lalace su ko kuma zan yi kaza a'a babu babu wanda ya isa Allah ya ce a sa su auta to wallahi babu wanda ya isa ya ce ba haka za a yi su babu shi wasu malamai suka ce min din nan wato kenan za'ida ce asalinsa shine wa ma lakum min Allahi waqun ba su da mai kariya amma sai aka ce mai waƙi saboda wato kenan balagar Qur'ani to mu je mana مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك أقبى الذين اتقوا وأقبى الكافرين النار Allah madaukakin sarki ya ce masalar jannatin allati wa'idal muttaquna idan abin musabba misali ne da irin aljannan da Allah madaukakin sarki ya tanade ta saboda masu takawa masu takawa ko wasu malamai suka ce in kai nazari zaka ga takawa da ake magana sunan Allah tana da manyan manyan abubuwa da aka aiko annabawa wato kenan da su wanda duk ya karanta tsoron shi shu'ara zai fahimci cewa sakon annabawa wato kenan akwai takawa tana da tasiri don kowane annabi ya zo shi zai ce mai
fattakullaha fattakullaha wa atiqun wa ku ji tsoron Allah ku zo ku mun da'a dan haka jin tsoron Allah a zo ayi wa annabi da'a kusan kowane annabi sai da ya faɗi wannan hatta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sakonsa na farko ce ya ayyuhan nasu takura ba kuma da zai kalaka kun wallafi na makalikun la'allakun tattakuna yawwa su kuma wa'ancan sai ya ƙomi in sai magana su kira mutanensu sun sai ce fattakun ba hawa a teku amma shi da yake duniya a ƙarfin shi gaba da sai ce ya ayyuhan nasu takura ba kuma ya kuma mutane na duk duniya wanda ke yanku ji tsoron ubangiji to takawa shine an taj'ala bainaka wa bain azabil lahi al-waqtaya ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah duk abin da zai sa azabar Allah ta same ka to sa sa miki tsakani kadaran kadaha to in kai haka an samu takawa in ka kiyaye ma'ana ka kiyaye duk abin da zai ja maka fushin Allah ko zai ja maka azabar Allah ko zai ja maka bakin jini a gurin Allah ko zai ja maka tsinuwa a gurin Allah ko a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne sance shi idan ka nisance shi wannan shi da ake kira asalin takawa kawai ka nisance wannan to baka yi ba ma balle a kama ka da laifi Allah ba zai kama ka da laifin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kama ka da laifin sa ba mala'iku ba za su rubuta rabbul din cewa kai abu kaza ba tunda ka riga ka kiyaye tunda ka san kuma ana rubutawa to in kai haka nan ka samu takawa to waɗanda suke da takawa Allah madaukakin sarki ya yi musu kaurin aljanna to misalin irin wannan aljanna da aka tana da masu masu takawa su ne ta jaririn ta tiyar anhar wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta ma'ana akwai kogin zuma akwai kogin giya akwai kogin madara akwai kogin ruwa ko gaira asirin tacaccen ruwa asalin fiye wata na gaskiya na tsakani da amma wanda babu jams a cikinsa babu disease babu impurities babu komai 100% fiyo ne amma kaka abin da mafi ruwan rogo aka ce ruwan da kowane sarkakowa a duniya na shi da ruwan sama amma shi ma bai fi 70% ba wanda ke purity ɗinsa dole cikinsa akwai satan impurities ko duk yadda aka yi da tacewa a sa masa annum a sa masa waya a sa masa ne in ka dube shi zai samu satan impurities amma na can allah wanda ka ke ce fiyo ne 100% akwai wannan giya sai wanda ka gada maka sha irin wanda ya kasha ko ita tana sa hankali ne lafiya gaunin babu wato kenan ta da hankali a ciki ta yadda ta kara maka ilimi ta kara maka wato basira akwai nono akwai zuma da sauransu asalin musamman to duk allah madaukakin sarki ya ta za ka shi ko kogi ne yake gudana na wannan kawai in ka gada maka zo da drone kai ta cikawa kana iba ba ma bakiti ba hakan nan allah ya ina mai zai kai ba inda ma zai kai wato jere ba ma inda zai kai da nama ya ja ɗan kura ke ne eh kura ta ga ganga mu mu shara kuma ya za ta yi da shi ta ina za ta ma ba da ci to irin wannan aljanna aka ce ukuluha da'ima kayan ciye-ciyenta a cikin aljanna yana nan har abada in an ce da'imun wato ilal abadi har abada kayan ciye-ciyenta ba da ba sau da ai aka ce laman duwatin wa laman ruwa ba zai kare ba ba za a yi ruwarsa ba duk da kake so ka zo ka ɗiba bayan shi nan babu abin nan ya tabbata cikin hadisi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan marmarin aljanna idan ka cire daya sai wani ya manna a wurin in ka cire daya nuna ne ko kana ɗage hannunka wani yana manuwa nunan ne shi ma abu kaga kira a jikin reshe ɗaya kawai an za ka ga mudu mai tarkata ta cin kayan marmari uku na hada imu suna na kayan cinta har abada a dawwawa suke wa zilluha ita ma da'iman kenan ko yawa inuwanta ita ma wata kenan da dawwamin miya ce wa zillin mamdudi ko inuwa da take shimfiɗaɗɗiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai inuwa guda ɗaya wanda idan mutum ya hawa ingarman doki yana gudu a ƙarƙashin inuwar sai ya yi shekara 500 mai fita rana ba inuwa ɗaya kawai bishiya ɗaya tal to kuma bishiyoyin ba za su ɗaya ba a cikin matakinan aljanna to wannan inuwar tata ba irin duniya inuwar duniya ba ne ko su halin duniya wa mafi azumi an siwa zillin ya zuluma an nahari ita inuwar duniya in rana ta yana sai ka ga ta yana kana kai wala na ta ta hizo mu jata mu wannan akai ta ce to inuwa duniya kina ita wanda take kamar yadda aka ce ukul ha da'imun wa zilluha shi mata gadirin sa shine da'imun inuwa ta ita ma farkin da wamiya tilka ukul ladina ama ukul ladina tabu wancanan ka irin wannan aljanna da aka sifuta ita ce gida na karshe na wa'anda suke da takawa Allah ka ba mu takawa ba dan hadu mu ba ita ce gidan wanda aka tana dama wata gidan to jama'a duk wanda bai samu aljanna ba yayin sara wallahi duk wanda ya wasa rai da harkar aljanna wallahi yayi wasa yayi aljanna domin rayuwar can ta har abada ne ake cewa ta har abada in mutum ya kuskure ya fita aka ci ya shiga wata har abada ba to kare ya wasa dan kare ya tawo kashi kare ya wasa wallahi tallahi Allah ya kiyashe mu wa kuma kuma kafirina nar karshen kafirai gidansu na karshe su fada wannan gidan su tashi su fita wancan gidan su wata to gidan su na karshen dan su shiga ba mu tashi ne wuta a ce kuma an gama kwamir ko mutum da ka fadi ke dan sai kai shi zuwa ga wuta ai kaga wannan abu mai ba Allah ka kiyaye shi to mu jama'a والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب الله ملوك التركية والذين آتناهم الكتاب وإنن مكواس للتالي متعلم مكواس صالح مكواس للتالي يقول للنصارى وإن مكواس للتالي معنى كافيون كنا kafin wannan littafi a ƙura'ayi wainan da muka wasu littafi ya fara wani abu na wasu zila ilaika suna alfahari da abin da aka saukar maka me aka saukar maka alƙura'ayi kenan akwai wasu daga cikin ahalin kitabi da suka yi farin ciki da saukin alƙura'ayi ya zuka alƙura'ayi ya tabbatar mata da wani ko don allah ya ce laisu sawa'a min ahalin kitabi ummatun ka'imatun ya tuluna ayatullah ba yahudu da tsara ba daidai suke ba ba dukansu ne suke simfi ne ba a'a a cikin sunan akwai wato gidan waɗanda suke suna karanta littafin Allah wato ke saki dare da rana suna kuma fahimtar sa don haka duk lokacin da aka saukar da alkur'ani sai suka ji daɗi na farko ya gaskata littafin su ko ya gaskata littafin su ce a tara gaskiya ne Allah ne saukar da ita linjila gaskiya ne Allah ne zabura haka sohobi ibrahim da sohobi musa duka gaskiya ne don haka sun ji daɗin wannan da abin ya musu haka sun yi fariya da alkur'ani sannan daga cikinsu akwai wanda wato gidan suka zo suka yi musulun ta maka mata irin suwa abdullahi bin salam ko irin suwa suka abu da habari irin suwa adiyu dan hatima dahi da sauransu irin su a warakatun mini naufal irin su nasarar najaran gare guda duk kiristoci ne najaran wanda wannan aljanun najaran din masu suka fara karban musu abin ko ake jini da sibin ne ake wanda suka fara karban musulunci to nasarar najaran da wani su sun musulunta sun karɓi da kenan musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don musamman suka turo dalilai sun kaso har gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam suka shigo har cikin masallacin sa aka zanna aka yi tsadi daga ƙarshe suka tafi amma dai da ƙarshe ai sun musulunta wato kenan don haka Allah yake cewa waɗanda muka ba su littafi wato kafin ka ko ya farahu da bima wanzu da ilika wallahi suna alfahari sun ji daɗin abin da aka saukar maka da shi wato kenan na alƙur'ani wa min al'azabi amma fa daga cikin jama'u musamman na larabawa na makka da kewayenta man yi kirba ga akwai da suka yi karin magani na alƙur'ani an saukar da wani abu ya ɗan musu daɗi sun ji daɗi an saukar da wani abu kuma sun ji a bai bai musu da su da su abin da sun yi inkarin wannan ba su yadda wata kenan da wannan ba an samu da tirjiya wata kenan da ba su fahimci alƙur'ani don haka sun yi inkari daga cikin inkarin suka ce wai a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mabusu na kalga jadida yanzu in mun mutu mun zama kashi rijiddigaggo yanzu za a sake ta samu kai wani abu gwagwalo su ta dauka ba zai yi ba bayan za a mutum ya mutu ya lalace irin jirgi kuma ce za a sake tashe shi za a sake tashin sa da haka wasu ba sai sun yi inkari wurin wayannan abubuwa makamantun wannan sun yi inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da yawa ta haka Allah barkatu sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin ahalin kitabi akwai da suka ji daɗi amma fa kenan akwai wanda mummunin makalama shi akwai da ba su ji daɗi ba ko yau kuwa akwai da ba su ji daɗi ba akwai da ba su ji daɗi ba kullum ka gaya musu ya muhammad inna ma umirtu an abudu allah wallahi ni muhammad an umarce ni ne bauta wa allah barkatu sarki don haka kenan kaga da a ce waɗanda suka yi inkarin wanda ba su ji daɗin sauka alfura za su ce musu to yanzu ya muhammadu kai ka zo mu daidaita tsakani mana kai ka ce allah ka kwaya ne ko wuna da allah yau zan ɗari uku da wani abu to mu tare mu a haɗin gwiwa mu bauta wa allah ta na rana ɗaya mu je bauta allah mu ko da muke da allah ɗari uku don allah ka guda ɗaya mu haɗa cikin namun bauta bauta musu menene matsala akan wannan to kaga shi ba zai yadda da wannan ba sai aka ce ya gaya musu a inna ma umirtu an abudallaha ni an ce man bauta wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai wala ushir da ni ba zan yi shirka da shi ba ba zan yi shirka da shi ba guda ɗayan nan dai shi ne ubangiji na gaskiya kuma shi zan bautawa kuma wato kenan ba zan ba zan yi shirka da shi ba saboda haka kenan yanzu akwai karantarwa cewa ba zai yi sassauci da addininsa na gaskiya akan wato kenan addinin da ba na gaskiya ba ko da haka akwai inda ake sassauci inda bai shafi aqida ba amma yadda ya shafi a gida fa wajen tauhidi da kuma wannan wani babu sun sauke duk abin da su faru da mutum musulmi wato kenan sai da ya faru shi don haka na aka karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansa akan tauhidi ta ga ni Allah wa rabbi sarki shi shi kadai zan bautawa ba zan yi shirka da shi ba ko barku da wata ma ilaihi adaku ko ilaihi ne shi Allah wa rabbi sarki gare shi nake mika kira duk abin da zan nema a duniya shi zan yi zan dogara da shi shi zan kira shi zan bauta masa adu'u yana iya daukar a'abu ma'ana ilaihi wasil ibadati gare shi nake salata ibadata ko kuma shi ne nake kira nake kira gane ta kullu lillahi a'udhu rahman ai ibudullah wa ibudullah rahman ko yau ko kuma ku kira shi a wajen addu'a in ya shiga dama damuwa Allah wa da kuke sarki zai kira don shi ne ya jibin mataba idan da abu ya shiga su wai lahi ma'af kuma gare shi ne har yanzu makoma take a gare take nitawa makomar nitawa makomar na dan lahira zuwa ga Allah bar kuke saki da to mu jima wai lokaci eh aka ce da za ka kara minti shan biyar ko har an kara to ina san bidi a daga to alhamdulillah alhamdulillah za mu dakata anan abinda mu faɗa da Allah ba na don sai ba mu ikon aikata ba abinda mu kace da kuma da Allah ta yana da wata da babu ikon gyara ka yake ba
Wani shi ne lokacin ƙarin. Ya wuce ga lokacin ƙarin. Aka jirgin wani. to alhamdulillah mala Allah saka da alkhairi ga tambayoyinmu sakamakon suna da yawa kuma lokacin kaɗan ne na ɗan takaita mana abin nan su mai tambaya na farko yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya na shine malam ya halatta ka yi wani zikiri ne kan a cikin sallah yayin da kake sallah amma zikirin zikirin baya cikin hidimar sallar misali ka yi atishawa sai ka yi zikiri na cewar alhamdulillah ya halatta ne mutum ya haka ko kuwa sai ba laifin kace alhamdulillah ko babu laifin ko kuma ka kira annabi sallallahu alaihi wasallam kace sallallahu alaihi wasallam to babu laifin eh
Eh, malam yake alhamdulillah babu laifin.
eh, yake cewa malam limamin ku limamin ka ne yake sallah a zanne Kawai.
to kai ma dole sai ka yi a zannen ne ko ko dai za ka iya bin sa a tsaye to a abin ya bude ce na foundation wai mai tafiya na foundation wai mai tafiya yau akwai lokacin da zai yi liman yana zaune ko kuna zaune akwai kuma lokacin da zai iya yi wa liman yana tsaye ko kuna tsaye ya danganta ga irin yanayin da ku kuka samu kanku a cikin sa ko kuma da kuka tsara wa kanku Ah.
yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yake cewa an sanya limami da dan alkoyi da shi idan yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye ne sallah a zaune ku yi sallah a zaune ko kuma condition din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah a zaune abubakar yana bayan sa shi a tsaye yana koyi da shi jama'ar bayan sai na baka kuma suna koyi da sayyidina abubakar to wannan ya- ya danganta ga yanayin da kuka samu kanku Allahu a'lam to me yana yake cewa ma Allah eh, Allah ya ji kan malam Allah ya saka da alkhairi malam menene hukuncin sallar da kana sallah kuma dabba tana wucewa ta gaban ka misali kyanwa ya sallar ta yi ne ko kuwa ta yi mana amma kuma ana son in mutum zai yi sallah inda ka yi mai kyau ta yi amma ana son mutum zai sallah ya sa sutura yau amfanin sutura ke na saboda su rage maka ta shi shi kar na sallah ta faru a cikin sallah ta yanzu mutum ya yi hakan nan kyan mata zo ta wuce kenan bai sa sutura mutum da kake na kwamfulai yanzu nan gaba sai a kiyaye sai a rika sa sutura ko saboda irin wannan ta shushan ta sai a yi maganin sa gashi dai dan abu karami da zaka saka amma tunda ka saka wannan abu kwakwalwar ka ma za ta baka cewa tsakaninka da sutura yanzu abin da zai shiga tsakaninka da sutura ne kawai zai dame ka amma duk wanda ya wuce ta bayan sutura ba zai daga maka hankali to me yana yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake tare da matarsa kuma da mahaifiyarsa amma kuma ya fi fifita ma- matar tasa akan mahaifiyarsa idan abu ya haɗa matarsa da mahaifiyarsa sai ya dinga fifita matar tasa akan mahaifiyar tasa to amma idan dan uwansa ya zo yana mata magana sai mahaifiyar ta bashi hakuri to yanzu kuma gashi mahaifiyar ta rukusu ya zai yi?
sai istighfari
Hmm?
na farko ya istighfari tsakanin sa da ubangiji Allah ita kuma ya yawaita yi mata istighfari yana mata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama la Allah sai Allah dai yake tsakanin ta da shi eh amma dai fata lawani eh ya kamata ta yawaita mata addu'a ya yawaita mata sadaka ya yawaita mata aiki na alkhairi wanda zai same ta la'alla sai an da ni fatan ubangiji Allah ya sulhu a tsakanin su san Allah baya da abin da bai iya ba ko Allah ba abin da bai iya ba sai Allah ba ta yi karbi duwar tun da yayi nadama ya kuma daidaita tsakanin nasu Allah ya kiyaye
to alhamdulillah zamu takaita nan saboda ne lokaci to alhamdulillah Eh, ga wannan duk takardun da suke hannuna masu neman addu'o'i ne to Allah wata baiwar Allah ta aiko da naira ɗari cewar a taya ta da addu'a saboda bukatar ta wanda ba sai an faɗa ba akwai wani bawan Allah ma ya aiko da cewar yana neman aure a taya shi da addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar masa akwai masu shirin jaraba- rubuta jarabawar neko a jarabawar me suka ce
jam jam masu jarabawar jam suna neman ɗalibai ne wanda suke shirin jaraba- eh, rubuta jarabawar jam suna su neman a saka su da addu'a duk wannan dai takardun neman addu'o'i ne da ba sai- wanda aka karanta da wanda aka karanta.
duka Allah ta san bukatun su Allah ka biya wa kowa bukatun sa ba ma Allah ka biya mana dan za mu yi addu'a har guda hudu Allah ramma za ka mana daya Allah ramma za ka mana daya Allah ramma za ka mana daya Allah ramma za ka mana daya Allah ramma to da ya san addu'a guda hudu Allah ba ka bi roƙa mana Allah Allah ba mu duk alkhairin da muke abin bismillah kai za ka fara
bi salati annabi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال